أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق اليمد العظيم السلام عليكم من دعوة كان كراتمنا واتو دوسة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم يو زمانا نوا ثلاث sittin daidai ko? yauwa kuma yau goma ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan august 2023 miladiya kamar yadda aka sani a baya muna cikin littafin nan ne wato tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya wannan littafi mai albarka kuma mun kwana wato za mu tashi daidai inda kita nabzatun min mu'jizati wato wani gutsurowa nan ce nabza nabaza yambuzu ya watsa laula an tadaraka wani matun min rabbihi lanubiza bil ara'i can kwaje fa nabazna bil ara'i to ya bambancin su ba dan ni'imar ubangiji su ta rufe ke to lalbi za bil arai nan gwace kai fa na bazna ma bil arai yau ba tafsiri muke ba ko eh me bambancin su bai lalbi za bil arai da fa na bazna bil arai nan ya ce ba dan da an jefar da shi a waje a fili kuma ya ce fa na bazna bil arai mun jefar da shi a waje a fili oh sakin to bambancin lalubiza bil arayi wa huwa mazmu nan kuma huwa saƙi mazmumu abin zargi nan kuma huwa saƙin bai da lafiya ne kuma bai da lafiyan fa an batna alayhi shajartan min yaqi muka tsirar masa da wato bishiya ta duma ana ji za ta dan taimakawa jikin nasa ya yi kwari tun da ya kwana uku a cikin kifi jikin ya yi dan ya zama kamar na jariri ana gane wannan to nafzatun min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallama yace fa minha alquran yana daga cikin mu'jizarsa mu'jizozinsa alqurani bal huwa wa huwa azamuha qurani shi yafi dukkan mu'jizozinsa girma saboda ko ba komai zamanin annabi Musa da aka zo bashi mu'jiza sai aka dubi meye aka fiyayi na ban mamaki a zamanin shine bokanci to da yake bokai ake yayi ya tuka bi kulli saharin alim ko bi kulli sahirin alim wa ja'a saharatu fir'auna wa ja'a saharatu fir'auna ana ganewa to da aka zo bashi mu'jiza sai aka bashi mu'jiza wacce ta yi kama da abin da boka yake yi kuma ta ruguza su ta fi su iyawa ba dai alƙau hibalan wa isiyawan ba ba igiyo suke jefawa da sanduna ba zama cizai ba haka ne to da suka ce in ma an turkiya wa in ma an na kuna awwala man alka ko in na an na kuna awwala man alka an na kuna awwala man alka ko wa in ma in ma an turkiya in ma an na kuna nanu almulki ma'ana ko ka fara jefawa musa sandarka ko mu mu fara jefa namu mu zama mu ne farkon da muka jefa ko mu ne muka jefa da farko kala bal alku hikimar ban ita ƙarya ita ce bawa dama ta fara bayyana ta yayinta ta ɗaukaka ta buwaya ta gawurta kowa ya tsorata da ita sai na zufi bil haƙƙi alal batil ba ta tal batil ba haka sai batil ya saukata na alƙasfu bil haƙƙi alai ya faru ana ji sai a jefa gaskiya kan ƙarya sai ta fayyad magugu fa iza huwa zai ana ganewa to wannan kenan fa iza yi bari wasu yi khairu limsi annawa ta fa'ita sun suke mata halak wa alqi ma fi yamini ka talakkau ma sanau talaqqaf ma sanau ana ji ko duk na ta talaqqaf ma sanau to da aka yi wannan sai ya wuce annabi Isa kuma abin da yasa aka bashi warkar da kutare da makafi da ta da matattu a lokacin ba abin da ake yayi a al'ummar tasu kamar likitanci shi aka fi gani da kima shi ne aka fi gani sana'ar da tafi daraja tafi ban mamaki to tun da shi aka fi shi yasa da aka zo aiko sai aka aiko shi da mu'jizar da take kama da likitanci din wajen warkarwa kuma ya fi na likitoci ma'ana idan mutane suna yi bokanci don su firgita jama'a to a ba da wuri Allah zai kawo wata mu'jizarsa ta hanyar bawansa annabi Musa da ta fita su don ya nuna shi ke magana ba Musa ba yanzu an gane yasa communication sako ne idan jama'a suna gwaninta wajen warkar da ciwo ne to a ba da wuri Allah zai wani warkar wanda ba taɓa irin nasa ba dan ba Isa ke ba shi ke bi izinin Allah yake wa bi wal alqma wal abrasa wa il mauta bi'iznillah to na mu shugaba halittar da yake yafi su duka duk waɗannan hatta gowon annabi salihu a farko kafin waɗannan hatta jirgin annabi nu a farko hatta wuta annabi ibrahim kafin taguwa a bayan taguwa wuta annabi ibrahim ta zo duka waɗannan sun faru ne wato halittu ne allah ya yi amfani da su don ya nuna fa da halittu ne allah ya amfani don ya kada halitta taguwan nan halittar Allah ne jirgin nan halittar Allah ne wutan nan halitta ce ana ji duk wannan abubuwa halittu ne Allah zai amfani da su don me don ya nuna cewa ya ruguza abin da halitta ke iya nuna cewa ya fi su iyawa ana jina da kyau so da aka zo kuma na shugaban halitta ba halitta aka ba shi ba wato nan kaman Allah na ta ina ba wa 'yan uwanka annabawa mu'jizozi da halittu ba da sifata ba halitta saboda halitta mai karewa ce shi yasa yau ba wani museum da za ka je ka samu taguwar annabi salihu ba wani museum da aka je ka ga jirgin annabi ba ba yi shi bane mun yadda ni qur'ani ya faɗa ana ganewa ba inda za ka je ka tadda ba museum da za a nuna maka ga sandan annabi musa za a ce ga yadda ta da ya keta ruwa da sauransu don halitta ce ba inda aka jami'a kan matattun da annabi isa ta sun sake mutuwa ne ba mutuwa ke tsoro ba to sun sake mutuwa ba kuma za su da ba sai filin kiyama ba inda nuna maka makafin da warka kuma da gaskiya warka din fa amma sun mutu abin da ake tsoron da gaba da an mutu za ka mujizozinsu takaitattu ne da lokuta lokaci ya takaita mujizozin an kira magana na nan wuri saboda me saboda hawadis ne halittu ne ba sifofin Allah ba ne amma don yana so ya girmama annai Muhammadu sallallahu alaihi to lokacin da nake ba wa annaba yan uwanka mujiza da halitta kai ba da halitta zan baka ba sifa ta zan dauka in baka ita a matsayin mujiza yadda ban karewa haka sifa ta ba ta kare ba haka babu rana da za ta a nemo wani museum inda za a samu mujiza annabi a rasa ta wuce museum ta fi karfin halitta dan sifar Allah ce tunda Allah ke magana in kana mamaki ka ɗauko wasu ayoyin Qur'ani ka haɗa mun da hadisi ka gama suna kama hadisi fa ba magana mutane ba magana shugaban halitta ma kaga sus din ɗaya ne annabi ne ya karanta ko shi wani amma ba inda zaka ɗauko wata sura ta ma kama da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa magana mutane ba magana mai tsarki da ya kusa da Qur'ani da abin da annabi ya faɗa shi ma yana da tsarkaka a jikinsa haka ne kuma ƙarfinsa na tashirin kamar ƙarfin wahayin ƙur'ani yadda ƙur'ani ke ba da hukunci wajibi a duk wajibi a ɗauka haka hadisi yake ba dawa amma ko hadisi bai kama da ƙur'ani don me wancan an so a ce maka ba annabi ke magana ba ku saurara Allah shi ma nasa sauraro ce masa ake ma la tuharrik bihi lisanaka kai ka taɓa gani me biya ma an ce shiru litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana ka zama na qur'ana wannan wa qira'atahu ba da tattara shi da biya shi duk namu ne ba naka bane kai dai naka bai za qara namu hatta bi qur'anahu kai ba ma biya ba summa inna alaina bayanahu hatta fassara ma mu zani tarjuma ma mun karba Allah ana gano to idan zai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai bashi wato bai bashi halittar da za ta kare ba sifan sai dauka bashi na gwamnati don me a wancan zamanin larabawa ana ji larabawa a wancan zamanin ba abin da suke da tashi da shi kawan fasahan harshe to tun da shi suke fata yadda wancan da wancan bokaye ne suka musu wannan likitoci wannan fasaha harshe idan waƙarka ta zama rantsatsiya an kasa kama ka a adabi ko a ko wani kuskure a wani abu ko a balaga ko ilmin balaga guda uku na bayan da badi da menene ma'ani da badi aka rasa ta zama dai ta shiga tsakanin udabau suka mata naƙadi sun kasa kama laifi a ciki sun kasa kama kuskure to sai a ce wannan ta kai a ji alika ta kama kina ka samu al-mu'allaqat sabadin ne wannan waƙoƙin da aka rataye su a kaba na imrul qaisi da an tarshi dan shaddadu su amr ibn kalsum su da sauransu ana gana manyan mawaƙan laraba suna bi gata zabiyani su al-maliku dillilu shi ibrahim na fari zaka zal maliku dillilu menene da sauransu anyway to tunda da harshe suke fasaha sai ga wani zance ya saba waka wa mako bi kauli shayar kalilan ma tuminu ya saba zancen boka wala bi kauli kahin kalilan ma tazakkaru to a wai wani na fayaji annabi na karatu fa sallan dare yazo wucewa sai ci haba wannan daga jima waka ne sai ji ko ya ce wa mako bi kauli kahin wa mako bi kauli shayar kai aya ji sai ji ta in ko waka bane ai zancen boka ne sai ji to an ce wala bi kauli kahin karatu muke bi kaga yanzu ba da annabi yake magana da Allah yake magana yana faɗi ne Allah na bashi amsa ana ji sai ce sai ce aka ce kalilan mata sai ce to in ba maganan waka ba idan ba na boka to ne zance ne sai ka ce tanzilun min rabbil alamin to qur'ani ba fa ranar da ya sauka ba wannan ina muka ga lokacin da yake sauka dan sharko yau din nan in qur'ani na magana in ka bi diddigi kana dabburi a ayoyin Allah wallahi zaka da kai da Allah ne kuke zance kana cewa to sai ne kuma to ya aka aka kaza yana ba ka amsa misali zan baka misali in yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a na'am afussilat ko ana ji mai kyau da mai muni ba za su taɓa yin ɗaya ba an san ba iri ɗaya ba ne sai aka ci a to ai ubangiji ai wannan kan ai marufin ne badahatan ba wanda bai san cewa me yake da marke ba su me kenan a'a in an ma memunin abinda Allah gini da ya gaya maka ba sa iri ɗaya lokacin da aka maka memunin kai idfa billati ba bil hasana ba allati ya ahsan kai sai aka maka karama da hasana mana ko a'a sai ka zaɓo allatiya a hassan sai ka rama da ita Allah to mutum yawan mugun abu ba ma in rama da mai kyau ba in rama da wanda ya fi kyau sai ce bari ka ji in ka rama ka san zai faru na ce Allah ban sani sai ce fa izan lazi bai na kawo bai na huwa dawatu ka annan wani hannu hakan zai kai jallin da tsakaninka da wanda yake gaba da kai wallahi zai zama kamar bayar da wani masoyi mai jibintar lamari na shakuwa kamar sa sai zama kamar wani wanda kuka fi kowa shakuwa to amma Allah wannan abuwa zai iya wannan abu na da wahala wa zai iya sai ce wa mayu laqaha ilal ladina sabaru ka kwanta wani kai da Allah kai bani ya baka amsa kai bani ya baka kana ji wa mayu laqaha ilal ladina sabaru ai ba wanda ba waɗanda ake ɗauka ɗaura wannan su iya karɓa su ɗauka sai masu haƙuri to su ko masu haƙuri na wasu irin mutane ne sai cewa ma yi laƙaha illa su wasu nasi sai wanda yake babban rabo shi zai ɗauka to amma Allah wannan ba ai zuciya ba za ta iya ɗauka ba sai cewa in ma yanzu zannaka mina shaidani nazgun fasaiz billah inna wa sabil ali kaga daga kai sai ubangijinka a munajati a sallan dare a kiyamun laili kana biya wannan ayoyi ya baka amsa ya yi magana ka ba da amsa ka ce kaza ya ce kaza ka ce kaza duk alkur'ani inda ba Allah ke magana ba kai yanzu wani ya rubuto ma wasiƙa ku yi fahimtar juna irin wannan da wasiƙan sa ya rubuto ka gani ba zai yi ba ta shi sa alkur'ani ya zama haka ta ya zama haruffan haruffan kaman kwanso ne ko in ce akushin da aka zubo su ne za su yi ɗebo mana ma'ani amma har harufan na Allah ne harufan ma ilahiyya ne ba wai ma'anin aka zuba wa annabi sai ya zaɓi harufan da zai isar ba Allah ke magana Allah ya zaɓi harufan ma ana ji yawwa sannan da ma'anonin da komai da komai saboda ba wata gada tsakanin bayi da Allah babu iya wata alaƙa kowace idan su ba su isa ba sai mu'amala da Allah kai tsaye idan da yadda Allah zai yi magana da bayi to sai Allah ya nemi wani bawan mai kama da waɗannan bayin a halitta sannan ya magana da su ta hanyar shi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko wannan bawa sai ya zama ilahi ta ciki ba rabbani ta ciki kuma bashari adami ta waje tunda ta waje ya isa musu da sako don su ganshi a mutum ta ciki kuma ya wuce mala'ika su ba su isa mu'amala sama da Allah ba to wannan ne mai da Qur'ani ya zama very unique ana ganewa a mujizarsa akwai shakku sadri ke ta kirji wannan an yi shi akai sau hudu an yi lokacin da yake da shekara biyu ana ji ko yana nan lokacin da cika shekara hudu a a nan banu sa'adin kamar yadda zo cikin sira ana ji an sake masa lokacin aika an sake masa a daren isra'i da miradi waɗansu malaman sun ce ma ya kai su hudu sayyidina anas dan mali ya ce ni na kan gama shatin tsagan a kirjinsa wani lokaci shatin shatin yadda aka aka ke tashi mutane suna yawan magana kan wannan musamman ma a zamanin yanzu da yake komai akan cewa bari a auna shi da logic a auna da hankali ya kamata abu in ya kai annabi ya wuce ma'auni alayhi salatu wasallam ce annabi ne shiru aiki musamman inda malaman sira su ce an keta zuciya an ciro wani abu mala'ika ya cire aka wanke aka liƙe aka ce wannan shine wai ko da zai yi ma a samu rabon shi dan to da wannan ne an cire shi wato ya za a samu na rabon shi da a'a ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam a haƙiƙatul muhammadiyansa ko ba tsoka da kashi na mutum da zai iya ɗaukan wannan ya diku jami'ul khalqi an hamli kaunihi haka yace ko haka shi yace Muhammadu inda ke gairu mushabban bi yana ta yadiku jami'ul khalqi an hamli kaunihi to babu wata ba wani haikal bashari da zai iya daukan zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ji to an gina mutum wanda dukkansa mai tsarki ne kuma duka tarkibin da aka masa mai tsarki ne amma mutum ne ana ji amma bi dukkan mutane shi yasa sai ku tsakanin uwa da uba amma ya fi dukkan halittar Allah ba ma mutane ba dukkan halittar Allah to abin da aka cire a jikinsa ba yana nufin wai shaidan na da rabo bai da rabo kwata kwata wallahi ko jikinsa yana umar ma bai samu rabo ba da jikin manzo Allah abin da ake magana tsokar da take iya yiwuwa za ta iya karban kabiliya inda shaidan zai shigo ta wurin ya saba shigowa amma ba zai shigo ta nan din ba to ita din ma an ce yanzu an gane ni kuwa? Tsokar bishirin ba zai shigo ta wurin ba. Amma da zai iya shigo a ka'idan yadda ake rakkaba jikin mutum ta irin wannan tsoka ta cikin zuciyar da aka ciro ta wannan abin yake shigowa. To shi din ma an cire da yake da kabiliya wanda a kabiliya ma ba zai karɓu ba. Amma an saba a jikin mutum ordinary mutum ta na ake shigowa. Amma annabi ba zai shigo ko ta wurin ba amma shi din ma an cire. An gane magana nan da kyau. shine ke ta kirji an yi daren isra'i da miraji kafin an yi daren risala an yi daren isra'i da miraji wani suna cewa dai kai su hudu wallahu alam gashi ma ya faɗa shaqqu sadi wal isra wal isra'i yana cikin mujizozinsa wannan tafiyan daren daga makka zuwa baitul maqdis subhanallazi yasra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa shi yasa kafiran makka suka ce ya za a tafiyan da muke yin kwana 30 kan mu je kai kace mana kai cikin yankin dare ka je ka dawo gari bai waye ba ba mu yadda ba ka siffanta mana garin sai ya ce sai mala'ika jibril ya ɗauko garin kudu sai ya shimfiɗa mun shi a gabana sai ina gaya musu ga garin ga yadda yake ga kuma da ku to wanda jihar aljanna da wuta a ɗauko ni karkara a ce siffanta musu wai ta abubuwan da gini ka aljanna da wuta da mushahada da zatin Allah ana ganewa zai tuna mata kudus ne ko wuta da aljanna ya tuna ma yayi kokari wanda ya ga ubangijinsa kam ya tuna da wutar da ya shiga da aljanna ya gani a daren ma ai kokari ne ai ban sana wata gudu wake ta kudus wake ta kaunu gaba daya ya taka inda halitta ba taɓa zuwa ba kuma yanzu ku zo da masa wai karkarar da kuke kasuwanci wai ko ya biya ta wurin wani a zan mai isgilanci ma da haka dole sun jibiru ya ɗauko garin ya ajiye a gabansa don ba abin da zai tunawa a wurin ana fa maganan abin da ya gani ya ga zatin Allah ne kaga abin da duk ya gani sai ya fi na gaba abin da ya gani a hanya ya ga kabarin annabi Musa yana sallah a kabari ya ga kaza ya ga annabi Ibrahim na koyar da yara karatu ya an je kudusin ko an tara su duka shin tara su duka bai fi girma ba kan ganin su ɗaiɗaiku ku duk abin da ya gani fa sai ya fi gaba wa ma nabi min ayatin la ya akbar min ukhtiya to shi ma nabi ba wata ayat da ya nuna masa a nan daren ba ta fi ta baya ba ana gane wannan sannan bayan an yi sallan nan da ya hau sama abin da ya gina sama ya fi wanda ya gina a ƙasa sama ta ɗaya wanda ya gina sama ta biyu ya fi sama ta ɗaya haka uku haka hudu haka biyar haka bakwai shida bakwai da ya je baitul ma'amur abin da ya gani ya fi duka na sama bakwai kuma da ya wuce wurin ya je sidratul muntaha in da jannatul ma'wa in yaksha sidrata ma yaksha ai yadda aka ce fa'auha ila abdi ma auha ba a faɗi menene ba haka ma yaksha sidrata shi ma ma yaksha aka ce ba faɗi mene ne lullube bishiyar ba ko an faɗa saboda jalalar abin ma ka zawar fu'adu mara'a to wannan kwas cewa wai karkaran ku da ya biyo ta kudus wai ya ka da haka aka ɗauko garin aka shimfiɗa masa ya faɗa ya nuna haka a daren mai raji wanda a ƙa'idan irin wannan ganawa da Allah Musa ya je ganawa da Allah ne wajen karɓar littafi ko wahayin ma ba a bada batu sai ya yi azumi arba'in azumi talatin kaga mu azumin ramadan muna yi nawa wai na godiyan samun littafi shi sa shawar ramadan lazi unzila fil qur'an shi kuma wai ba ma za a miƙo littafin ba sai ya azumi talatin wai ina ga maka girma al'umma ne muhammadu ba a lokacin da annabin Allah ke so ya karbi littafin waye aka ce sai ya shirya da azumi talatin ya kurkure baki aka ce ya karo goma wato na bi ashirin wata mai miƙa rabbi sai aka ce su ya ƙaru to a haka ɗin sai dai arba'in sannan aka ce zai karɓi littafi kuma haka da aka ce zai karɓi littafi ɗan uwa a alluna aka rubuta masa mun sai bayan littafin ya sauka ne ya sha jikin mu sosai mun fara karɓar sannan sai aka ce ya ma fiye da rabin littafin ma ya sauka mun fara azumi ba kashi biyu fa bisa uku ma ya sauka kafin a ce mu fara azumi don sai shekara ta biyu ta hijira aka ce mu azumi mu gode misali ana ji to musa ya je shi ga nabi sallallahu alaihi wasallam a daren sannan musa nan fa da zai je gana da Allah fa aka ce sai yayi shiri yayi damara yayi azumi na kwana talatin ya ƙara goma sun zama arba'in sannan gana da Allah ba a sama bane a dutsen ɗuri sina ne shine miƙati rabbi din miƙati na wurin da zai je din shine وما كنت بجانب الغربي إذ قدينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين wannan bangare na kudanci na dutsen Durisi na ana ganewa amma mu namu annabin ko azumin kwana ɗaya ba daura mar ba bal ma yana bacci aka tashe shi haba a ce wani annabi ya shirin ganawa da Allah da azumin kwana arba'in yana halwa sannan ya je ganawa kuma a ƙasa za a gana kuma tajallin da ya faru da ya fi ƙarfin auren shine balamma tajalla rabu lil jabali ba da musa lil jabali ne ja'alahu dakkan sannan wa kharra musa sa'iqan mu kuma namu annabi babbaci ba a ce a sashi a sabunta alwala ba ai nafila raka'a biyu kan a tafi ba a'a yadda yake baccin fa ya fi ibadun yan uwansa annabawa amma mu riƙa jin ba ma annabi yadda Allah ya girmama shi kai ka taɓa ganin wanda baccinsa ya fi ibadan annaba baccin da yake yi fa shirinsa a bacci ya fi shirinsu ba a azumi kenan ba tare da rage matsayinsu ba Allah babba ne annabin na girmansa ya isa ana gane wannan kuma a ƙasa ko yanzu ka yanki tiket ka je misra za a kai ka dutsen tsuri sina ɗin nan da annabi musa je gana amma nan ba jirgi har yanzu an sama jannati suna lilo da daɗi ne kada yaro ya faɗi ya sarrafa samaniya outer space kawai suke zuwa su dawo sai Elon Musk a wani wanda yanzu shi ya fi jigilar mutane zuwa outer space ana cewa Elon Musk shi yake da Twitter shi yake da Tesla irin yana yin motoci waɗanda ba sa amfani da man fetur da ba su suke amfani ana caji su to shawagin suke fa a nan kawai a daga inda aka rasa numfashi to su sun zo sama kenan a wurinsu ana ji amma mai tsira da aminci sai da jin a hakan ya je inda ba komi ba kowa sai Allah sallallahu alaihi wasallam to miraji kenan wa ikbaru da ba da labari an baitul maqdis nan baitul maqdis da kafirai suka ce inda gaske ka je garin ga ya mana mana ya ba su labari ga gidaje ga tituna ga ko ina har ma ce musu a hanya ma na ga mutanen kuma raƙumin su ya kwace ni na kamo musu shi na ba su kuma in sun dawo ku tambaye su suna da haka a tambaye su masu ka fara surutu tun sun bar shi a makka amma suka ce wallahi ran nan kwaɓo wallahi muhammad wani dare muhammad ya kawo mana raƙumi ya ba mu shi ba ma musulmai bane fatake ne daga makka din to wani shi kaikin kamar da ketawan in tarbata sa'atu wani shakkal kamar hadisin ya zo cikin sahih bukhari abdullahi abbas yana gaya mana ran da annabi ya raba wata biyu bangare ɗaya kowanne faɗi gefe ya ce musu in sha biyu ku ɗaga ido kalla don ku shaida kukan tunda kuna nan aka shaida wata hannu a katu da yanwa lokacin ana da farin wata ba nan garin ba ne a kaduna ne to sun fito za su raka yanzu zan tafi don fito ana farin wata an ɗaga kai na kalla wata sai mu aka wani me kake kallo da zai ce wallahi da yake ban samu ganin manzon Allah ba na ɗaga kai na kallon wanda annabi ya kira ya tsaga shi gidan biyu ko ban ga annabi ba na ga wanda annabi ba kallon sa kawai ba har ya ce masa zo nan ya kuma zo ya tsaga shi gida biyu to ni na ga wanda ya ga annabi na ga wanda annabi ya tsaga gida biyu wannan kawai ashe shi ne kallon nan ke wata yanzu da haka da Allah duk ran da wani ya samu ya ga wata ya daga ya kalle shi da wannan niyya ya ji daɗi a ransa wannan ne annabi ya kira ya tsaga shi gida biyu yanzu ko gidan na aka ce annabi ya taɓa taka ko ya tsaga gida biyu ana gana ya kama da gidan mutane to wannan shi ne in shiƙaƙul kamar min fi'il in shakka ko yasa man shakkat wa mata shakkaku to ta shakkaka ta fa'ala kenan wa mata shakkaku sama bil gawabi in shakka fa in fa'ala shakkahu fan shakka ya keta shi sai ya ketu ya raba shi gida biyu ma'ana fasalahu fan fasala qata'ahu fan qata'a kasarahu fan kasara da aka filin mutawa ne da aka yi mar sai ya yiwu filin mutawa ana ji in shiga kulkamar wa annal mala'a min quraishin ta'aqadu ala qatlihi sannan wato elites manyan gari sune almalau su wani da wani alul halli wal ardi masu daura su kwance ana ji sun taru suka yanke shawara a nan darin nadwa akan su kashe shi alaihi salatu wassalam a'udhu billahi alquran ya bamu labarin wannan taro nasu wa yan kurbika allazina kafaru li yasbitu ka yaqtulu ka yukhrijuka wa yankuruna yankuru la wallahu khairul makirin eh to wannan shu'umin dare da suka wannan taro shine ce sun taru fa kharaja alaihim suka kuma to da aka tarun akwai shedan ma zo wai wai ba zai turo wakilci ba duk wanda suka zaru wurin bawaci ne amma ya ce ya gaba su yakin da kyau ba gare zo da kansa duk wanda yake tare bawaci ne ne na ɗaɗɗe da takardun sa na naɗi shaɗan ya turo shi amma da wani wato zuwa da kai ya fi saƙo eh shi ne tashi ya zo kafa da kafa aka tare shi zamar sikirin dattijo daga ina yace daga na tudu ga ka tsoho kai ba ɗan garin nan ba me ya kawo ka nan yace ah kuma munan shi yan dan gari ya ce ai wurin mu dattawa ake samun shawari masu amfani daga da ya shiga shi ya girmi ba da shawara shi zai rika sikirinin shawarwari ana ji duk shawaran da aka in bata je ce zauna shawaran ka bata yi ba to a taron a kodan da ba musulmi bane amma suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa so a kashe shi sai mutum ya tashi ya miƙe ya ta babatu ya zo ya raba mana al'umma saffa halamana wa sabba aliyatana wa waye wa waye ya rena mana hankali ya zagi dodannin mu ya wa ya raba mu ya raba mana zumunci ya raba mace da miji ya raba da da uba kaza da kaza amma ni shawaran da nake badawa a gina wani daki ba kofa ba wanda ko a sashi a ciki ana tura masa abinci ta guga har Allah ya karbi ransu sai tsohon na jira ce zauna baka iya shawara ba dangin su fasa su fidda shi su dauke shi ko kuma masoyansa sai wani tashi shi ma baya ba wata irin na wancan fa ga laifin da ya mana ya waye waye waye waye sannan ni shawarar nake wada mu da nan ba kasan annaba bane mu nan da tunzira qauman ne ma unzira abahum fa hum kafiruna ma ata min nazirin min qablika da nafsi ma su yi wurin ba kasan annaba bane rabonsu da annabta yau an dade shekara ake lissafa da yawa ana fagilan shekara dubbai ana ji sai ce dan haka dan haka ni shawarar nake bada a daura shi kan jaki ko a tura shi kasan sha su suka san annaba tsohon na jirgin zauna baka iya shawara ba kun ji zakin baki ba ai zai je can ya taro da mai zai yaƙe ko tara sai abuja da ya miƙe kaga wazirin sa na farko kenan yace shi shawaran da yake badawa abinda za a yi a tara mutane mazaje majiya ƙarfi guda arba'in daga kowace kabila daban-daban na laraba guda arba'in a ba su takubba su je kofar gidansa in ya fito su masa kisan mutum ɗaya banu hashim ba su da ƙarfin yakan kabila arba'in abinda za su nema haya sai su nemi diya raƙumi ɗari sai mu lissafa mu ba su sai wani jirgin wannan shawaran ta yi to ga shi za bai turo hukunci ba wannan gare za a yanke hukunci da kansa tunda shaidan ba shi na fa annabi ya gani ido da ido fa a masallacinsa a madina ya ce wai kai kan wa ka fi tsana a duniya ya ce kai a ba annabi a zai fi tsana ba ba ta mana aiki da ake yi bayan za mutane sun tauka safo sun tauka safo albarka annabi Allah ce ya yafi ya zai kai halitta wuta gaba da annabi ya zo ya kwaci to shi ka ji matsalarsa da manzo Allah da haka shi yasa wannan ba sako wannan zuwa da kai yafi sako shi yasa zai tantance shawarwarin ba shi ba shawara zai bayar ba shine mai tantancewa da haka aka tsaka wani shawara aka tafi shine malamin ke gaya mana fa kharaja alaihim fa khafadu absarahum ka gane suka je suka tsaya kofar gidan har ya fito alaihi salatu wassalam yadda sauki sun take ba mu labari wajen Allah min bayani ajin sadda wa min kafin sadda fa akshana fa la yusiruna ana ji ya fito yana biya surar ma yana ɗiban ƙasa yana zubawa kansu ba su gan shi ba duk wanda zuba ƙasa a kansu nan ba wanda ba kashe shi a badar ba a badar din ma sai da ya watsa musu ƙasa ba ma ramaita walakin Allah harama to ƙasan maimaita aka ba a badar aka fara watsa ba shi kenan suka farka idan su bi kuma har ya wuce fa akshe nan ba wani Allah ce mululu su ba su gani ba su gani ba so wannan mujiza ce wa saqatat azqanuhu sai nan shine zikin inda gemu ke fitowa haka ya sauka a fi su biyu akan kirazan su ana ji wa akbala ta kama la usin yazo har ya tsaya akan kawunan su fa qabata qabtatan min turabin yadda idan kana kasa wa kala shahatul wuju kaga yadda faɗa ba zaɗin kenan ana ji ko wa hasabahum yadda bi kasan ya watsa musa ta shahatul wuju ana ji ko fa ma asaba rajulan minhum min zalikal hasa illa qutila yawm badr ba wanda kasar ta samu a cikin su wanda ba kashe shi a badar ba Umar ma yawma hunainin min turabin fi wujuhil qaumi illa hazamahum Allah ta'ala bai danki kasa hunain ya watsa wa kafirai ba face sai da Allah ya ruguza ita wa tsaron su yana cewa anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib wa ma kana min suraqat ibn malik istabiahu ana ganewa lokacin abin da ba da suraka lokacin da ya bi shi fil hijra al hijra fasakhat qawa'im farsihi fil ardi jalad kasa aidul jalad yana nufin kasa wato dan karo kankam ne karfi ba laka ba alaji ba taɓo ba ba ruwa aka yi a wurin sahara ƙasar ta nitse ba a wuri mai tauri amma haka kafafuwan dokin suraka suka nitse a cikin wurin da ya ce ya arzu kuzihi ƙasa kama shi muhammadu na san daga wurin ka ne wannan ka yi haƙuri ka yi haƙuri da aka sake shi kawai tunayen ragumi ɗari sai sake biyawa an ci an yaka da shi ya kai su uku to daga ba ce wallahi ya tuba ba zai ƙara ba kuma ba zai gaya kwama inda suke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haba suraka ka biyu saboda raƙumi ɗari kaifa bika idza labista yana ci masa ka biyu saboda raƙumi ɗari yanzu ran da ka ganka ka sa kayan kisra da da kambinsa na zinari da kuma ranar kuma ya za ka yi wallahi lokacin daga annabi sallallahu alaihi wurin sai abubakar sai suraka sai abdullahi bin uraike wanda shine hadimin da ke nuna hanya sai bawan abubakar ba iya wanda suke nan kuma da aka ci kisra da yaƙi duka waɗannan ba su da rai annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ba su da rai suraka na nan aka kawo kambin kisra da kayansa na zinare da kayan ado da takalma aka jibge gaban sarki musulmi sai na umaru umaru ya juya da yake kisan dogon mutum ne yana da tsawo kato sosai shi ma kun suraka haka yake ta annabi sai umaru ya juya ya dudduba kai suraka ta suka tsamu gani da zai shi kato duk gajiya ce ɗibi kayan nan kasa suka sabulan sa takalma je ka can ka je ka dawo ya je dawo ka ce ka gode wa Allah da ya tuɗe kisa ya naɗa ka kana ba kauye mai korara kuma ka haɗa ya ce na gode Allah da wai da ya tuɗe kisa ba ba umaru ya naɗa ba su raka ba kauye mai korara kuma ya naɗa ai ka ga misali da da aka ci kisra tun da can ne daular da ta shekara dubu tana mulki akwai civilization sun mallaki kasashe suna da daula ai kamata sarki musulmi ya kawar daga madina ya koma can da can ta zama capital madina da zama karkara a naɗa mata gwamna amma wane mutum duka daulolin duniya har da na rom kananan hukumomi suka zama wacce ta shekara dubu wacce ta fi shekara dubu duka ba su wuce kananan hukumomi da za a naɗa musu kantomomi yana nan dai a madina yace kace ka gode Allah da ya tuɓe kisa kana ba ƙauye mai korawa kuma ya naɗa kace na gode Allah da ya tuɓe kisa ya zaɓo ina ba ƙauye mai korawa kuma ya naɗa ni faɗa haka wallahi Umaru sai ya fashe da kuka ki Umaru yana so ya wulakanta duniyar ne ya ganta yayin da take a lokacin akwai yayin kisan guda uku da aka kamo aka ci shi da yaki sai na Umaru ya ce to za a kai su kasuwa a musu a fanshe su a wannan ko kuma a raba su a matsayin sai sai na da ya ce a ɗanka dai ina da shawara ce menene ya ce shi Allah da ka gani ko cikin mutanen banza in ka ga ya ba waɗansu shugabanci to a cikin mutanen banzan ma su zababbu ne su na musamman ne akwai wani sirri a ciki da haka ni mun kuɗin su zan biya fansan su ya ɗau ɗaya ya ba wa ɗan sarkin musulmi umar bin shi ne abdullahi ɗan umar ya ɗau ɗaya ya ba wa ɗan kalifan farko abubakar muhammad ɗan abubakar ya ɗaya a cikin yara matan ya ba wa ɗansa alimamul Hussein. Ana ji ‘ya'yan kisa mata guda uku. To, ita dai ta farko zan fara da wanda ba sanin ba, wacce aka ba Abdullahi ɗan Umar ita ta haifi. Ana ji? Asim, ɗan Abdullahi ɗan Umar, wanda ya riwaya wurinsa. Salim nake ne masauri, Salim, Asim ɗan Umaru ne, ƙanin Abdullahi. Salim ibn Umar yana cikin manyan kogunan ilimi guda bakwai na Madina. Ita kuma wanda aka bawa Muhammad Abubakar ita ta haifi Kasim dan Muhammad Abubakar shi yana cikin manyan kogunan guda bakwai manyan malaman Madina na ilimi. Su wancan guda bakwai mai waka na tafi su fa kuzzum Ubaidullahi Urwatu Qasim Sa'idun Abubakar Sulaimanu Kharija. manyan kogo wanda ake sab'atu abhurin ma na fidar kalimatullah ana ji manyan kogunan ilimi guda bakwai a madina wanda maliku ya riwaya wurin su ga to waɗannan shi kuma wanda aka ba al-imamu Husaini kowa ya sani littafi ali zainul abidina jika annabi sallallahu alaihi wasallama jikan sai da fatima alaihi salam wanda shine ya zama da ka ji ajiyar zanar abu da kai ka ɗauka wai ya yi kyan kamar damun dole zama kyakkyawa jika annabi kan kar ka ɗauka wai an ga wannan na in abidin ne na sosai ya zama zainul abidina bi haƙƙin wa jadara ya kai matsayin zainul abidina dan raka a dubu yake kullum har ya rasu ba fashi ina so yau ka gwada tamanin ko ɗari biyu a wai dan ka auna dubu duk yanzu za mu ce allahu akbar mu yi kabbara mu ce amma ran da ka tashi da korinka ka tsaya gaban allah kai raka ɗari biyu ka zauna ka nemi ruwa ka sha to za ka gane ana ganewa to raka sha uku ma yana zama ya gagare mu kullum rana kan mu mutu ya zama ba fashi raka dubu kullum ba kuma gida ɗari yake ciyarwa a madina kullum da kuɗin bashi da kuɗin meye da kuɗin kuma ba sai na ciyar da su ba ka ji wani abin mamaki cikin dare yake zuwa ya ajiye musu abinci a kofar ɗaki ko an yi buɗe sai ya ga garin sha'ir niƙaƙƙe ana ji da yar kwalban mai na zaitun shi kenan ai gama abinci haɗu ai wai gurasa ta gama haɗewa ba ta buƙatar mamai da yaji don komai ya zo ana ganewa ba su tashi gane shi ke ciyar da sosai ran da ya rasu suka tashi da safe suna wani mawaƙi da ake ta zama waya waya zan waya ba su ga komai ba shi ko da aka zo masa wanka aka ga nan bayansa saboda tsabanin goyon kayan abinci dan bai sa dan aike shi da kansa yake goyon abinci na kai aka ga wurin har ya shati aka lissafa basu sukan da ke kansa hatta wurin makiyama waɗanda an san makiya ne yakan ci bashin da ni Allah ya bashi kuɗi kuma zai biya wallahi wani ba masoyinsu bane yana cikin yana cikin ana ji nawasib kasan me ake wa ake cewa nasibi bakin sai na da ya gidansa shine nasibi rafidi ko dan shiya ana ji to shi nasibi ne ma amma wallahi saboda sai da fita ce ya yafe bashin da yake bin zainul abidin so shi ake alheri bai bai da kabila bai da addini bai da yare bai ma da kala ina gaya ma ko da baka ya fahimta yaren juna shi ake alheri ya fi kuɗi farin jini ka ga yadda kuɗi ke da farin jini ana gana ko bebe ne ga kuɗi ko kurwa ne zai da ta rikici da shi ya ce da kuwa kurwa nan da tsatsai ne ma wanda ta ogun tsara faɗa da jama a gada to wallahi ka ki alire ki naga ka bai da yare bai da addini bai da kabila kowa son sa yake kowa ya ganshi sai ya rungume shi to haka zainul abidin ne misali yake maka saboda firasa ta sayyidina alim da yace a bada su kuma abun yayi amfani so muna maganin ki suraka ne kai wannan maganan ko yawwa wa masa sallallahu ala zari ina anaqin lam yanzu alaiha al-fahlu fadarrat ya ce annabi ya shafa sallallahu alaihi wasallam bayan akuya wato ko akuya ko tinkiya daga ranar aihuwanta zuwa shekara guda ita ake kira anak ana ji jamzata anak su ne jam'insu ana ganewa ya shafa bayanta take ta zubar da nono kuma wani bunsuru bai taba hawa kanta ba wani bunsuru bai taba taba ta ba amma ba da ce tana da ciki ne amma sai ga nono ya zubo dama in ka gaba miko ba mai miƙa hannun ne bai isa ba da da ba ta da nuna annabi ne bai miƙa ce nuna ya zo ba wa shati ummu ma'badin da kuma ya ishe ka da wannan akuyan nan wadda tarihi ya haddace ta ta gidan ummu ma'badin ana ji bayar Allah da Annabi sallallahu ya ratse nan shemanta ita shi da sayyidina Abubakar ya samu duk dabbobin da sun tafi kiwo saurawa ta kyamushashshiyar akuya ba ta da lafiya ba ta da ruwa ba ta da nuno ba ta da komai ta ma kasa fita ne saboda yunwa zai kashe ta ashe annabi take jira kai ayyo Allah wannan kuya ta rubuta na man muni ita ana ji annabi take jira yazo sallallahu alaihi wasallam wallahi da shugaba halitta sallallahu alaihi wasallam yace mata ko kin yadda ko za ki yadda mu tatsi nono naki tace ai ba ta da nono ba ta da rawa tace ai mu da izini ko muke na ma ki yadda ba tsin ki na cewa akuyar ki tace ta yadda miƙa hannun nan da zai yi wallahi tarki hantsan ya cika da nono duka darin gidan sai da aka cika su da nono lafiyar ma bata sai ta cika darin gidan duka ba ta da cika cika da nono dam to wannan shine ya sha ta sha sai da Imam Bakar ya sha kowa ya sha aka tafi aka batta da nono da aka tarihin siffofin annabi na hadita ba sa cika babu hadisin umma bane a ko ina aka dole aka hadisi saboda mata ce wata bata san wata gani ba da da zaki ido sosai ta zaki jiki ta masa kallo na tsaf ta haddace ga ta ta iya tana da fasahan siffanta ba ta faɗi kamanni da tsawo da kyan fiska kyan gashi kyan komai da yadda da sauransu tana siffanta mijin mijin da ta bashi labari cewa wallahi shine da ƙunsha ke nema su ba fa suna maƙiyar ba sai su faɗi kyan zannan wanda fi kowa kyan kuce nema eh shi suke nema kuma amma kuma suna neman sa da da halaka ana ji kanat hazilatin da ta kasance a ba ta da lafiya tana kyamushi rarrauna ba ta iya komai lalabana la ba ta da nono fa masa dar ya shafa hantsanta fadarrat ta zubar da nono bil labani ta ci ko da nono ta bada nono ana ji wa da'watu li umara da addan da ya sarki musulmi amirul mu'minin khattab an yi izzallahu bil islam Allah ya girmama musulunci da shi kuma fasu jiba lahu Allah ya karba haka ne wa da'watu li alin an yi ziballahu anul harra wal barda addan da Ali ibn Abi Talib a daren Khaibara da yace masa yazo yace yace la'uɗiyan nan rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu gobe zan ba da tutan yakin nan ma wani mutum wanda Allah da manzonsa ke son sa shi ma yake son Allah da manzonsa sannan amma yake ban taba kuɗin mulki kamar ranan ba daga da gari yawa ina gaba gaba har dagowa nake ko annabi zai gani saboda in zama na samu wanda Allah da manzonsa ke son da shahadar manzon Allah kuma ni ma mun shaida ina son Allah da manzonsa sai ta aina Ali bin Abi Talib aka ce ai yana fama da ciwo ido ce a kira shi ya yi tofi a idonsa ya warke daga lokacin kuma ya zama lokacin sanyi yana iya sa kayan zafi ba ta lokacin zafi yana sa kayan masu kauri bai jin sanyi bai jin zafi tun daga addu'ar nan kuma daga bai ƙara kuma da ya tafiya idan bai ƙara ciwon ido ba tun daga ran nan fa ufiya min sa'ati take idan ya warke walan yarmad ba da zalika bai ƙara ciwon ido ba wa radda aina qatada ibn nu'man ba da an salat haka idon qatada a shi karfe biyu ta yi ko ina ganin dan kar mu yi abun tafiyan sauri sauri mu tsaya a idanun kata da namu ma Allah ya gyara mana ko mai ya kara mana hasken gani ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inda ya faɗi kaga ya tsaya da inda ya ce idanun Aliyu bai kara ciwon ido ba sai kuma faɗi idon kata da an gane hikima haɗa wuri guda Aliyu bai kara ciwo bayan tofin nan ba sai kuma idon kata da ibn Nu'man akwai tambaya mu amsa kafin
na gaba me a hadisin da ya faru har aka tsaga wata
kafirin suka nema inda gaskiya annabi ne tsaga mana wata Allah ya nuna masa fa ni fa yadda na saba fa duk kafirai in suka nemi aya mu'jiza kenan ma annabi aka yi ba su karba ba to halaka su nake shi yasa annabi yake da dare suka ce sun nema eh suka nema shi kenan annabi ce to suka nemi Allah kuma ya bayar da aka da ya addu'a sai da wata tafiya da dare addu'a aka tsaga wata ne nemi wata a tsaga musu aka tsaga ta gida biyu yace musu ku shaida su gani su da suke gari wallahi sun dauka yan rufa ido ne wai suna cewa ya ala makkata sahi ya ya bani abdi manafin sahiru bi sahibikum ahla al-ardi jami'an wallahi ku shiga gasan bokanci da wannan mutumin na ko ina duniya ku za ku ci na daya ko bari su jira mutanen kauye su shigo da washe gari mutanen bayan gari mutanen gari suka shigo ai ba su iya ba su jira an tambaye su ba ji ba mun ga tashi hankali me ya faru wata fa muka gani kuru-kuru fa muna goggoge idanu muna sake dubawa ya tsage gida biyu fa sai da ya faɗi sannan sake haɗewa to wannan shine to za mu kwana nan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wulika wal khatim wa sunan sayyidina والهادي الى سلم سكوى الجنة سبحانه وتعالى السلام عليكم